محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوي جواتنا بقوي وتا رجب hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masallaci mai suna Mus'ab bin Umair a ci gaba da darasin littafin Al-Fatwa Al-Hamawiyya littafin da ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci Sheikhul Islam Sheikh Ahmad ibn Abdul Halim ابن عبد السلام ابن تيمية العراني ثم دمشقي يا ربوتا malamin da ya rubuta wannan littafi an aye shi ɗari shida da sassin da ɗaya ya bar duniya ɗari bakwai da ashirin da takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu dukkanin abin da za mu ji a wannan littafi mai albarka ya sa ya zamanto sababin da zai ƙara mana kusanci gurin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala mawdu'in da littafin yake tattaunawa a kai shine jawabi da malamin ya bada na amsa ta tambaya wanda ɗaya daga cikin waɗansu jagorori ya yi mushi akan cewa menene masahiyar magabata na gari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa a dangane da ayoyi da hadisai wanda suke bayyana siffofin zafin Allah shine sai malam ya rubuta wannan risala a matsayin amsar waccan tambaya inda ya koro dalilai wanda yake na ƙur'ani da sunna da kuma maganganu da dukkanin magabata na gari tun daga sahabbai har zuwa malamai waɗanda suka zo baya bayan su kuma hatta da ma da hatta da irin malaman da aka san su da kuskurewa a wani bangare na addini amma a wannan bangaren na tabbatar da siffofin zafin Allah ba samu cewa sun kuskure ba sannan malamin ya bayyana inda asalin inkarin siffofin Allah ya samu tushe cewa duk inda kaga wani yana inkarin wata siffa daga siffofin da Allah ya tabbatar ma kanshi ko manzon shi ya tabbatar mai to za ka samu cewa wanda ya wuto ne daga makaranta ko dai ta falasifa maguzawa na girka na yunan ko kuma za ka samu cewa wanda ya huto ne daga asalin makaranta ta yahudu wanda ya haru kunan kalma amma wasu shi yasa waɗanda aka sani suka fara korewa su ne kamar su jihar bin safwan wanda yake ɗalibi ne na jihar bin dirham wanda da jihar bin safwan da jihar bin dirham dukkinsu gwamnoni na wancan lokaci ko galifofi sun zarta musu da hukunci wanda yake na kisa a kan ridda da suka yi wanda kuma yana daga abin da ya ja ga riddar tasu inkarin iri-irin waɗannan ayoyi ɗin ko kuma ka samu cewa wanda suke daga mu'tazila ne wanda kuma mu'tazilawa su ma ya gabata cewa jama'a ne wanda suke kangararru wanda suke fantararru ko kuma za ka samu cewa ɗalibai ne irin na su bishir bin riyas almarisi wanda aka ce bishir mutum ne da aka san shi da yawan kai komo yankin iraki yankin kuma da kuma indiya wanda kuma akwai ɓarɓashin masu addinin buda da kuma waɗanda suke kenan shi ma majusawa yankin kenan iraq to wannan su ne aka sani a tarihi wanda suka shahara wajen kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofin shi sai kuma dukkanin waɗanda suka zamanto suna da inkari a wannan bangaren za ka samu cewa ko mutumin da yake da wani nau'i a tarihi daga nau'i na saɓin hankali ko kuma mutumin da yake sabon tuba ne daga wata gurɓatacciyar afida wadda ya sauko daga kanta ko kuma waɗanda suke mutakallimu amma da wahala ka samu wanda suke kan tsotsar ka gansu sun tabbata akan kore siffofin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ma kan shi ko manzon sallallahu alaihi faɗi ma kan shi mukan lissafa mutumin da zai zamanto ya kangare ma malamin shi ko ya kibin ya rena malamin shi mukan lissafa shi a matsayin wanda yake yayi ba daidai ba ko wanda zai raina uwayen shi mukan lissafa shi a matsayin wanda yake da karamcin albarka to me kake tunani ga wanda zai zamanto ya kore yayi hoto na hoto da abin da Allah ya tabbatar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma ka sami yayi albarka shi yasa a tarihi zaka ga wa'anda aka san su da inkari irin wannan abubuwa din karshe wanda ma ba a musu hukuncin ridda ba to an samu cewa yawanci waɗansu su lokacin da suka mutu akwai wanda sai da ya kwana kama a cikin gida sai da ya ware wani a tsakani da kwai da gawar shi ma ɗauka yara suna jiwon in kaiwa billa to haka a tsawon tarihi duk waɗanda aka san su da inkari akan bangaren siffofin zafin Allah subhanahu wa ta'ala mafi yawa karshen su bai kyau Allah kare mu Shekul Islam ya koro mana maganganu na salafus salih har ma da maganganu na ulama'ul kalam maganganu na malamai wanda suke na sufaye zuhadu a'immatul mazahib tare da bambance bambance sai kuma ya ci gaba ne da mana fashin baki da bayyana mana matafiya na magabata na gargaru mun yi karatu kaɗan a gaba wadda malam ya shiga mai da martanin wata shubuha wadda a farko dama ya yi shuhuda da ita shine yadda mutakallimun ulama'ul kalam suke cewa ilmul ilmul ilmul qalam al-qalam a'lamu wa ahkam min as-salaf suna cewa tariqatu salaf aslam wai kafarkin magabata ita ce mafi kubuta saboda wasu magabata ba ba su bincikan ma'anoni kawai in sun karanta qur'ani siffofin zatin Allah to ko sukan karanta tabarukan ba tare da fahimta ma'anar ba wai shi kenan sun zama na lafiya amma tafarki na wanda suka zo baya su kuma su ne ma'abuta bincike da bin dindigi saboda haka wai sun yi magabata ilimi sannan kuma sun yi magabata hikima to wannan kafar dama malam ya mai da murtanin shubhan nan shi yasa kuma karshe karshe har ya tsara dawowa kansa a wancan satin mun karanta kafar da malam yake jawa alam kasancewa anna min al-mutaakhirina daga malaman da suka zo bayan magabata man yaqul da kwai mai cewa mazhabu salaf iqraruha mazhabin magabata na gari shine tabbatar da siffofin zatin Allah ala ma ja'at bihi amsayan da waɗannan ayoyi suka ma ta tsari anna zahiruha ghayr muradi tare da kuma wai suna da kudirin cewa ba ba zahirin ba ake yi wayan Allah subhanahu wa ta'ala yace yana da hannu yace yana sabkowa ya faɗi wani siffar zati suka ce to magabata suna tabbatar da cewa lalle wannan abin abu ne wanda yake matabbaci aya ce ta qur'ani saboda abu ne wanda yake qat'i durud hadisi ne ingantacce ne amma kuma ba hakikanin shi ba ke wa hada wa hada lafzun mujmal yace cewa ba zahirin wannan aya ba ke nihi wannan magana ba magana ce wanda take dunkulalliya dole tana buƙatar bayani fa inna qawluhu zahiruha ghayru muhajir mutum ya ce ba zahirin ayar ba ke yi ya sami annahu arada da zahir akwai yiwuwar cewa abin da yake ni da zahir nu'utul makhluqina ma'ana siffofin halittun Allah kaga tana iya yiwa wanda yace magabata ba zahirin waɗannan ayoyi ba ke ni yana nihin magabata ba wai suna nihin siffa ta halittun Allah ba kaga zai iya yiwa haka yake ne in mutum ya ce magabata ba zahirin su suke nihi ba kaga ai akwai yiwuwar cewa yana ne magabata ba ta shimihi ba suke ko ba suna kaman da wannan siffar da siffar zatin Allah ba to kaga in har wannan ce manufar shi da yake magabata suna tabbatarwa amma ba zahirin ba in yana nihi zahiri ma'ana kamantawa da siffar ta halittun Allah to kaga nan gurin ne daidai ne siffar magabata ba wannan bane suke nihi wasfatul muhdathina da kuma siffar halittun Allah tabbas ayoyin siffar hadisan da suke bayyana siffofin zatin Allah magabata suna gudanar da su amma ba a zahirin su suke ne ba misali ina misali an yura da bikauni la qibal wajhi musalli a ce wai ana nihin Allah subhanahu wata'ala yana wajejen fuskar musalla cewa annahu mustaqirrun fil ha'id sai aka faɗi wannan wai ana nihin yana a cikin zagayen masallacin da allazi yusalli ilayhi wanda ake sallaci kaga in haka ne to ba shi bane maka wannan suke wa annan ma a ma'ana ma'ana kenan Allah yana tare da mu zahiru zahirin magana annahu ila janibina cewa yana gefen mu wala min zalika fala shakka anna hadha ghayru murati babu shakka wannan ba shi bane manufar magabata kenan wanda yace tafarkin magabata salafus salih tafarkin su akan ayoyin da suke bayani akan siffar zatin Allah da hadisan da suke bayani akan siffar zatin Allah tafarkin magabata suna gudanar da su amma kuma ba wai suna nihin hakikanin zahirin su ba sai aka ce me kake ni da hakikanin zahirin su sai ce ina nihin kamar da halittun Allah sai mu ce tabbas wannan shine mazhabi na salafus salih salafus salih ba su kama ba su tashbi in kuma yace a abin da yake nihi kenan zahiri na yana nihin kenan misal an yura da kamar misali ya ce abin da ake nihi ibala wajen musalli yana wajen jan fuskar mai salla annahu mustaqirrun fil hayat allazi yusalli ilayhi to kaga wannan shi ma ba shi bane ba ake nihi a ce Allah subhanahu wataala yana nan ma'ana da zatin shi yace kaga ba shi bane ba marfa wanda take ta magabata ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد wanda yake tafarkin magabata ba wannan bane manufarsu fa kada asaba bil ma'ana tabbas ya dace ma ma'ana magabata ba suna nihin Allah yana tare da mai sallah ba da zafin shi magabata ba suna nihin hannun Allah kamar hannun halittun Allah magabata suna nihin Allah yana da hannu yana da ido yana zawa sannan kuma yana fuskantar mai sallah amma duk wannan abin bai hana ba kuma Allah yana sama ya daidaita da al'arshe shi bai hana ba Allah subhanahu wa ta'ala tabbas yana da wannan siffa din zata shi sai dai babu wani cikin halitta shi wanda siffar siffar wannan halitta take kama da ta Allah wannan shine kenan manufar magabata saboda haka fa kada asabu fil ma'ana ya dace ma ma'ana lakin asabu itlaqil qawl sai dai ya kuskure wajen sakin magana لأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث شاولنا شيء مبين آيين كما حدثي فإن هذا المحال wannan korana abin na tarayyar Allah da bayi ko kuma siffarsa siffar zatin Allah da ta bayi ya sahu al-azhar ba shi bane mafi bayyana alama kar bayyana absamin da dama mun bayyana fi ghairi hadha al-mawdu a wani bijiran da ba a wannan muhallin ba Allahumma mala yace sai dai illa an ya kuna hadar ma'anar mumtani sai dai in ya zamanto wannan ma'ana ɗin wadda take al-mumtani wadda take an hana faruwarsa wadda take al-mumtani wadda ba za ta yi ba sara yuzhiru al-ba'd nas ya zamanto yana bayyana ma wasu mutane kenan Allahumma sai dai illa an ya kuna hadar ma'ana sai dai in ya zama wancan ma'anar ta cewa Allah kibala al-musalli kibala wajhul musalli yana wajen fuskar mai sallah sai wani yake cewa yana cikin masallacin sai wani yake bayyana ke a yana cikin masallacin ko kewaye tare ya zuhiru da ba'adun nan ya zama to wani yana bayyana ma mutane fa yakunu qalil zalika musiban bi hadha al-i'tibar ma'dura fi hadha al-islam to wanda zai faɗi waccan ma'anai wanda zai faɗi kishiyar wannan sai zama to kenan ya dace a lokacin da za a samu wani ya zo yana fahimtar cewa ai Allah yana tare da mai sallah ma'ana yana tare da mai sallah da zahirin shi da da da da zatin shi sai kai kake ce a'a ba zahirin wannan ake nufi ba to wannan kaga dole zaka ce ba zahirin wannan dan ka kore waccan fahimta je gurgo fahimta sai ka ce magabata ba zahirin wannan suke nufi ba sai ke cewa a ai Allah yana da hannu yana da kaza kuma irin na halittu sai ka ce a'a magabata ba zahirin wannan suke nufi to a nan yakan ce maka ba sami ba zahir wannan suke ni ba amma in dai ba an samu wani yana bayyana gurguwar fahimta ba to ba za ka ce ba tafarkin magabata ba zahirin wannan suke ni ba to yanzu ka faɗi wani tunanin mutum zai kai kan wani abu na daban amma in an samu mai bayyanar da wannan a hili yana siffanta zatin Allah da halittun Allah to yakan ce a'a ayoyi da hadisan wa magabata ba zahirin suke ni ma'ana ba zahirin ba ne yadda ka faɗi ba shi ne kenan inda ya halitta ka faɗi cewa ba zahirin wannan ba magabata suke yi fa'in da kubura wal basula saboda bayyanar nasi baru baru wal bukuna da kuma kuya kad yaqtalu bi ikhtilafi ahwalin nas yakan shan bamban gwargwadon halayen mutane da kwai wanda da an faɗa abu dama ya san inda aka sa gaba saboda shi ne allabi wallabi bi isharati fa wanda ana faɗi karan farko ya gane wani kuma yanzu aka ce Allah yana da hannu to za ka ga zai dinga tunani kuma yanzu a ce Allah yana da hannu Allah yana da dariya yake kuma dariya kaga shi fahimta shi dini yana da wuyar ganewa to mafi yawa kuma za ka ga mu'awwila duk za ka ga yawanci akan wannan ne shi yasa ka ga ana shan fama da su sai aka ce Allah yana da kaza sai kun ji sun ce Allah yana da kun ji wasu ce Allah kaza kun ji Allah su ma duka zai kaga su wannan fahimta su to kenan bayyana abu da ku ya yafsal bi ikhtilaf ahwalina wa huwa min al-umur an-nisbiyya yana da al'amarra wanda suke nisbiyya shi yasa kaga tsari na ilimi a tsari na ilimi kaga yanzu misali irin su al-fatwa al-hamawiyya misali irin su al-tadmuriyya da sauran littattafai makamantan wannan kaga wanda yake ibtida'i bangaren karanta aqida ba zai iya gane shi ba saboda me yasa kenan sun tuno wani littafi ne kafin shi an yi wasu littattafan yau sannan kuma ana kokarin bayyanawa ga waɗansu wanda suka fantare a wannan tafarki to kaga dole da akwai su abubuwan da suke da gumudi ba ka ɗauko wanda zai yi mu karara misali matakin farko dinga karanta ba zai ma gane komi ba a ciki saboda me yasa shi ba sai gaba shi ma rabbuka rabbi Allah wanda zai khalaqani wa rabbani bi yami bi an shi sa alifu rabbuka alifu rabbi ka ga ni bi alamata kafira ni na shanka to kaga shi ba kin wannan ne abin da yake wannan ne in yayi gaba shi ke ne fara da al-usul salasa kai la mai maka Allah ta'ala Allah ya juba ne na salihu kaga wannan abin shi ne tabbai guda to kenan dole sai shi karatun yana da dan sauri yana da gumudi wani ma in aka hudu wani abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kage saboda me yasa idan ka ba ta kai ba ka gani sahabul kibar sun mutuna abincin manya guba ce ta yara ka gani kenan da wahala wannan dole sai kenan ya samu umarsa to kuma ba a sha karatu guri ɗaya za a tsaya ayi ake ana tahiya ayi ake ana tahiya wanda ya karanta wani abin zai wuce haka haka za a tahi kenan saboda haka wannan shine kenan abin da za ka ga mutane ya fita duk filan a wani nan wawa min al'umurin da su biya yana da al'amurra wanda suke abubuwan dangantawa ga wani zuwa wani wa kana asan min haka mafi kyau daga wanda an yi bayyana limani isa kada haka kenan wanda yake da kudurin wannan sai a bayyana mai wasu zahiru cewa wannan shine mabayyanin aya kenan wanda shi sai ya fahimci cewa abin da ake nihi da Allah yana da hannu yana da kaza irin na halittun Allah to sai a ce mishi kenan a wannan kaza din shi ne abin da ke da magabata su yi anna hadha laysa huwa zahir wannan kuma ba shi bane ba zahirin abin da ayoyin suke karantarwa sai a ce ne anna hadha huwa zahir wannan cewa Allah yana da wannan abin ba irin na halittu ba shi ne zahir amma na fahimta saka laysa huwa zahir hatta ya kuna ta kalam Allah wa kalam rasuli haqqahu sai da zai zama to an ba zancen Allah da zancen manzo da fasa haƙin shi lafzan wajen lafazu wa ma'ana da kuma ma'ana saboda sifatu zat an haɗu lafazan amma ikhtalafa mi ma'ana an ba da misali kamar ka ce ainu kaga ainu ana ambata shi ga dan leƙen asiri al'ayu ana ambata shi ga ido wannan mai kallo al'ayu ana ambata shi ga zinariya al'ainu ana ambata ga marmaro na ruwa ido na ruwa da yake firfira ya ce mai ainu to kaga al-yadu shi ma an haɗu wajen me kenan cewa yadu lafazi ne Allah subhanahu wataala yana da yadu halittun Allah ma suna da yadu to amma kuma me an sha bamban ma'ana ma'anar na Allah daban ma'ana na halittun Allah daban yace to kaga dole sai a tsaya a yi bayani akan ayoyi na Qur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka abubuwan da su shegu da sa ke bayyanawa kamar tafsiri ne da fashin bakin ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah duk wannan bayanan da ake wasu ayoyi ne na Qur'ani da hadisai da Allah da da Allah sifar da za su yi su ne ake bayani akan su wa in kana naqilu an salafi in ko ya zama to an naqilu an salafi wanda ya nakalto daga magabata بقوله da cewar shi الظاهر غير مراد عندهم ba wai zahirin ayoyin bane ba magabata su ke nini anna al-ma'ani allati zaharat min hadhihi al-ayat ya zama yana nufin ma'anonin da suka bayyana a ayoyin wal hadith min ma yaliqu bi jalalillahi wa azamatihi na daga abin da ya dace ma jalala ta Allah da girman shi la ya kasassu bi sifatil makhluqina bai ke bance shi da siffar halittun Allah ba bal hiya wajibatu lillah abu ce wanda take wajibi a jingina ma zatin Allah subhanahu wa ta'ala kenan annal ma'aniya malai ce lalle ya kai musulmi kasancewa lalle ma'anoni Allah fi zahara wanda take bayyana min hadhihi al-ayat daga waɗannan ayoyi wal ahadith da kuma da sai mai mayare ku bi jalalillahi wa azamati daga wanda abubuwan da suka dace ma girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala la ya fasasu bi sifatil makhluqina ba su ke banta ba da siffa ta halittun Allah bal ya wajibatu lillah wannan wajibi ce jingina ta ga Allah aw ja'izatu alaihi jawazan zahiriyan ko kuma abu ne wanda yake mai yiwuwa wanda yake yana yiwuwa a hankalce ma a ji Allah yana da wannan siffa aw jawazan kharijiyan ko kuma ma wani abu ne wanda yake mai yiwuwa a jingina ma Allah subhanahu wataala ko da kuwa a wajen tunani ne da hankali ghaira muradin sai ce kenan ba wanda yake nihi ba wannan bane abin da ake nihi ba kada aka sa fi ma da kalahu an salati to tabbas duk wanda zai fahimci cewa ba su bane ba hakikalin abin da ake nihi ya kuskure abin da ya nasanto daga magabata aw ta'ammalal kabir ko kuma ya ganganta yin ƙarya ya ƙarya da gangan sai ma yin kin ahadun qatl an yankura an wahidin min as-salaf fa ma yin kin ahadun baya dacewa ga wani ɗaya qatl da ɗaya an yankura an wahidin min as-salaf ya cira to wata magana daga magabata ma ya dillu na abin da yake nuni la nafsal wa la zahir babu nafsi babu wani abu wanda yake zahiri annahum ya annahum kanu ya sabiduna amma Allah ne ta fogal a wai cewa magabata suna kudurta cewa Allah bai samu al'arshi ne ba mu wannan wala an Allah ne ta lahu samu wa basarun wa yadun haqiqa ko kuma ya nakalto wata magana da magabata suke kore yin Allah ko ganin Allah ko hannaye na Allah subhanahu wa ta'ala magabata ko kuma a ya ma magabata ƙarya fa ma yumkin ahadun qatl babu wani wanda zai yake zai iya yiwuwa ko yake da dama da daya an yanku da awahidin min salaf babu wani wanda zai iya nakalto wata magana daga magabata ma ya jindu wanda take nuna cewa manufar magabata shine siffanta siffofi na zatin Allah da halittun Allah la nasa walla zahiran babu wanda zai iya cira nakaltarwa nasi ko wani zahirin magana cewa annabi kanu ya taqiluna amma Allah ne sabbu al-arsh cewa magabata suna kudurta ce Allah ba a al'arshi ne ke wala Allah ma ne tsaro sam'un wala wa basarun wa yadin haqiqatan saboda haka babu wani wanda zai iya nakantarwa magana daga magabata ta korewa hakikarin abin da Allah ya tabbatar ma za ta yi wa kada da aitu hadal ma'ana yace wannan ma'ana kuma na ganta yantahiru babu man yahdi yana dogara da ita bangaren wanda ya zama yana hakaita wa alin salafi daga magabata wa yaqul har ma yana cewa inna tariqat ahli ta'wil tafarkin wanda suke mu'awwiya masu yin tawili ga ayoyi da hadisai hiya fil haqiqa tariqatu salaf yana cewa wai tafarki ne na magabata hakikani magabata wai su ma tawili suka yi tariqatul mu'awwiya ita ce tariqatul salaf bi ma'ana annal fariqain ma'ana wai jama'un guda biyu ittafaqu ala anna hadhihi al-ayat wa al-ahadith su hada kan da mu'awwiya da salaf wai su hada kan ayoyi da hadisai lam tadullu ala sifatillahi subhanahu ba wai suna nuni bane a sifofin zatin Allah walakin salaf amsaku an ta'wilaha kawai su salaf wai kamewa suka suka yin tawili amma salaf sun karanta ayoyin da hadisan sai suka huce su ba tare da sun fassara su ba amma sun fahimci cewa ne ba hakikarin su ba ake yi sun kuma da suka zo na bayan mu'awiya su kuma da kisira da ilimin wai sun waye sun karanci ka'idodi na falsafa abin da yake ni kenan su magabata ba su karanci ilimin kalam ba yanzu sun karanta ayoyin nan sun ji Allah yana da kaza yana da kaza sai suka fahimci cewa wannan ma bayan da zaka ce Allah yana da wani to amma ya za su yi da ayoyin kuma ba sai zai gagar iya bantsare nan da sau da haka kenan magabata kawai ya suka karanta dai ta abu ne kawai abin da ya kashe ba a fahimce shi ba Allah ne ba da gani su kuma da suka so su kenan sun karanci ka'idodi shine su kuma sun yi ilimin kalam sun sayar da sai suka bantsare suka yi tawili kenan wai tariqatul mu'awwila ita ce wai tariqatul salaf saboda wai da mu'awwila da salaf jikin su ta haɗa kan cewa ayoyi game da hadisan ba za ki rasa baki ka gani to a nan kaga sun yi zalunci guda biyu abu na farko jingina ma magabata abin da ni ba shi bane tafarkin magabata sannan kuma abu na biyu ya hitar da magabata cewa su sun yi magabata nuna ilimi su sun yi magabata nuna ilimi ya za a ce magabata tare da wurin annabi sallallahu wasu suka yi karatu kuma sannan a ce ba a nakalto ba daga ɗaya daga cikinsu ya gano abin gaba ɗaya sun haɗu a kan jahiltar gaza iya yin bayani da kuma jahiltar abin kawai gaba ɗaya suka sallama amma ba su yarda da abin to kaga kenan zalunci shi yasa shekul islam ya ce kenan na gani daga wani wanda yake jingina kai yake dogara da wannan shi annal fariqain ittafaqu ala anna hadhihi al-ayat wal ahadith da salaf da mu'awwila sun haɗu a kan ayoyin nan da hadisai lam ta dulla ala sifati la subhana ba wasu na nuni bane abu sifofin zatu ala lakin salaf amsa ko an ta'awila sai dai su salaf sai suka kame ba su yi tawili ba wani musu akiruna su kuma na baya da suka zo ra'awil maslahata sai suka ga lalle kam akwai maslaha na ta'awila dole a yi tawili li masisil hajjati ila zalika saboda matsananciyar bukata zuwa ga tawili shi yasa kenan shekul islam ya raddi da wannan magana ta ta tsarikatu salaf asla wa tsarikatu khalaf ita kuma alamu a hakan wa ya kula alfarku yana cewa bambanci anna haƙula ne su waɗannan yu'ayyinuna al-murada bi ta'wili suna ayyana abin da ake nufi da ta'wili wa ulaika salaf kuma waɗancan la yu'ayyinuna su kuma ba su bayyanawa lijawaz an yurada ghayruhu saboda akwai yiwuwar ya zama ba shi ba ne abin da ake yi su sarrafa wai sai suka kasu je su tawili kuma ba shi ba ne manufa abin sai ga gare su sai suka kame saboda ba su da tabbas a kai su kuma salaf da suka zo suka gane a da aka ce hannun nan ni'ima ce da aka ce yanzu rahamatu da aka ce kaza kaza ce su kuma salaf sai suka tsaya suna kwamgaba kwamba to in muka faɗa haka kaza to he suka kaji suka yi shiru kenan tsarikatu hummi asala shi kenan su kuma da kage su kuma salaf su kuma alamu a haka sun yi ilimi da hikima su su ba su da wani shakkar sun gane kawai tawilin abin da waka gane Allah ne ce kaza kawai tawilin shi kaza ne wani shi ke nazo ya suka bayyana wa hadha al-qawl ala al-itlaqi yace wannan magana a itlaqi wannan magana a itlaqi kadhun sariyatu sarihun a farko ala salafi sariyatu akama magabata amma fi kadir min as-sifati amma shi da yawa daga sifofi ba kada an yake ba kada an a yanke misila annan ma a fokan arshi kamar cewa Allah yana sama da arshi bai na manta amma da kalamar salafi wanda ya tsaya ya lura da maganganun magabata al-mamsula anhu maganganun da aka nakanto daga gare su tare da asali da tabbata su har zuwa gare su allazi lam yuka kuna ushuru wanda anan daidai da ɗaya cikin goma ban kawo ma ba alama bilin tsara lalle lalle zai san cewa annal qawma kanu musarrifina magabata tabbas sun zama suna bayani hilibi annan ma fawqa al'arshi haqiqatan cewa Allah babu shakka haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidai ta kan al'arshi wa annahum ma taqadu khilafa halaqatun da ɗaya ba su yi tsakanin sabanin wannan ba wa kathirun minhum kai da yawa daga cikinsu kada sarraha fi kasirin min as-sifati a da yawa daga sifofi sun bayyana bi misali zalika iri irin wannan kenan magabata sun yi bayani baro baro amsa uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala da izuwahu a arshi shi yasa sai ce ma kenan amma fi kasirin min as-sifati faqad an wannan yanke ne kawai an samu da yawa magabata sun yi bayani baro baro kamar misali Allah na fauka da arshi ya ce to wanda ya lura da maganganun da aka nakalto wanda ma maganganun da shekul ta ya nakalto daga sabai da tabi'ai da in matul mazahib ya ce a nan ban kawo maka ushiri ba na maganganun kenan maganganun su sirri ne kaɗan ne na kawo ma amma a yanke suna tabbatar da wannan matsalar wallahu والله يعلم يجي والله للي ألا يعلم يصل أني بعد هذا البحث التام للي ني باين wannan cikakken bincike wa muqala'a bayan tsinkaye da nayi ma amkana min kalamin salafi yace wa muqala ma amkana ban samu dama ba na samu wa min kalamin salafi daga maganganun magabata ma ra'aitu kalam alim min wujud ban ga magana wani ɗaya ba a cikin magabata da yake nuni akan wannan la rasan wala zalim kenan wallahu ya'lamu anni shaykhul islam yace Allah yana ya san cewa ni ba da mahafis ta mi bayan cikakken bincike da na tsaya na bincika littattafai na magabata wanda a baya mara ya kawo mana wasu daga cikin littattafai da suke na magabata hasali ma littattafan da su suka yi bincike da dama ma mu babu wasu sai sun hallaka tun wancan amma su wancan lokaci sai itilai a kansu to wannan itilai da binciken nan mai yawa ya ce wa mutsara su ba amsana da kuma yadda na dinga bincika abin da na samu iko min kalamin salafi daga maganganun muta magabata ma ra'aytu kalam ahadin minhu ban gaba maganar wani daga magabaci ya dillu da take nuni a bisa tawili ko na la nafsan wala zahir wala bil qara'in kai ko ta qarina ma ala nafsi sifat al khabariyya wanda aka samu da magabaci ya kore sukofin zatin Allah wanda suka zo a Qur'ani ko hadisi dinan sun amu cikin lamarin bal allazi ra'aytu shaykhul ta ce abinda ma na gani anna kaseeran min kalami da yawa daga maganganun magabata na ne ko bal allazi ra'aytu abinda ma na gani Allah kafira min kalamihim yawa daga maganganun magabata ya dillu yana nuni imma nassan wa imma zahira ko dai nassi ko ta zahirin magana ala taqrir jinsi hadhihi sifat abda tabbatar da jinsin waɗannan sifofi na zafin Allah wala aqulu an kalami an kulli wahidin minhum ithbat kulli sifa yace bazan na kanto ba magana kowanne daga cikin su akan tabbatar da kowace sifa bal ladina aiku abinda na gari ana musu bituna jinsaha fil jumla suna tabbatar da jinsin waɗannan a dunkule kuma na ba shi ne abin da ake ba ba wai ina nufin a siffar kaza daban siffar kaza daban a dunkule gabaki ɗaya magabata suna tabbatar da duk wata siffa da siffa zafiya khabariya sau da haka gaba ɗaya suna tabbatar ba wa ma na su ahalin minhu ya ce ban ga wani ɗaya daga magabata na fahari kuri wa inda ma yan kuna tashbih abinda suke korewa suna korewa tashbih kamanceceniya suka korewa kamanceceniya
بل الذي رأيت أن كثيرا من كلامه يرد إما نصا وإما ظاهرا فلا تقيه جنس هذه الصفات ولا أقول عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته أنه يثبتون جنسها في الدنيا وما رأيت أحدا منهم نفاها وإنما يلقون التشبيه ويلقون على المشبهة الذين يثبتون الله السبب مع إنكارهم على من نفى قال كقول معاذ بن عمار الجزائري رحمه الله تعالى في البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر جهل ما وصف الله ما وصف الله به نفسه نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
kenan shekul islam yana cikin nakarto mana ne ijma'i na sarraf a tabbatar da siffofin zatin Allah al-khabariya cewa salafus salih ga baki ɗayan su so haɗa kan tabbatar da sifatun zatiya al-khabariya siffofin da suka zo cikin qur'ani da sunna suke tabbatar da suke tabbatar da hadis ayoyin da suka zo da hadisan da suke tabbatar da siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala to ga baki ɗayan salaf sun yi ijma'i akan tabbatar da yace kuma duk bincike shi bai taba maganin ko ta hanyar karina inda aka samu wani daga magabata ya yi tawili na wata siffa ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala bai taba samun wannan ba wanda kaga wannan sifatar khabariya su ne wanda waɗancan muwassila muwawila da suke inkarin su suka tabbatar da sifatar aqaliya ma yake wa ma ra'aytu ahadan minhum ban ga wani ɗaya daga magabata ba da fahari ya kore ba wa inda ma yan kona tashbiha abin da suke korewa kamar tajeriya ka lura a ina ne ta tafir zattaki ta tafir zattaki na zancen wa Allah ne wada abu manzana ta sai wada abu sai suka ce ba haka na baki shi ne fara jikin wanda ake Allah ne cikin Qur'ani a Qur'anin ne da muke karanta duka waɗannan siffofin a cikin Allah ya ce ina da kaza ina da kaza ina da kaza manzana sun sai ce Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza manzanni suka ce Allah yana da kaza yana da kaza sai suka ce a ba za a ce haka da ba Allah ya ce yana sama suka ce a a ba za a ce Allah yana sama Allah ne bai sa al'arshi suka ce ba a ce wa Allah ne ya ne bai sa al'arshi Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji ra'al kiyama zai zo mana ku sai zo suka ce a a al'amarin shi ne zo to kaji wanda to yanzu sai ake zance shin wannan abun wai daga ina samu asali sai aka ce to wannan magana ta cewa ba haka nan bane Allah ce kaza abin ba haka nan bane wai da yaushe ta fara to ya ka ita magana da ta fara bayan karnuka guda uku masu albarka sun kai wannan karnukan guda uku sai da suka tahi ne aka fara samun bargurgi aka fara samun wasu wanda suka gama suke koyi ilimin falsafa suka zama su da abin da aka sani ko wajen magabata yaro da ya tashi za a kai shi makaranta a koya mai ƙur'ani a koya mai sunna kuma haka ake rayuwa a koya in zai koyi wani aiki a ji a koya mishi aiki in zai koyi kaza a koya mishi to yanzu sai aka samu kuma waɗanda suka dinga karatu wajen wasu wanda ba musulmi ba ne kwata-kwata wasu irin yahuda ne da suka ce aminu bil ladzi unzila ala alladhina amanu wa jahana wa qru akhirahu la'allahum yarji'un kaga yanzu kamar shi ja'al bin dirham kaga ai tsalu bin aban wanda yake dan wal Labid ibn al-Asam shi Labid dan Labid ibn al-Asam kinna al-Yahudi shi ya ma ma manzana san sihiri bai hude ne gwanin sihiri shi ne ma wanda ya ma annabi san wannan sihirin da ya sa ke bin gwanin garba to shi wannan shi ya sihiri to kuma shi ji adubin dirham malamin jahan bin Safwan shi kuma talibin ja'ali shi kuma ja'ali gurin waɗancan ya yayi mu aqidar tawili wanda to su kuma yahudawa shin a addinin su akwai tawili ko babu ya ga ta ba addinin su duk an sun canza har suna kalma amma wani su da masanin na abu ne to sai karatu waje shi to sai kuma ka dawo irin su bishir bin al almarisi shi kuma bishir almarisi ta ina ya ɗauko tsiyar akwai littattafai na maguzanci na falasifa na yunan na girka wanda su asali ba su yarda ba ma duniya da kwai Allah su ba su yarda ba da kwai da duniya asali kawai su su aqida su kidamul alami kawai duniya haka take fata da mafari zance a ce ga Allah ga kaza su da ba su yarda ba da wannan abu to su waɗannan abu na jiyan mulki da siyasa ka san duk mai mulki yana son abubuwa waɗanda suke na more rayuwa na shakatawa bakon abu na abin da suna son wannan abu shi yasa zaka ga hatta da da baya baya ma hatta da da baya baya irin su Kamal Mustafa Ataturk kaga shi ma din saboda san mulki shi bayan gusar da sha'ira ta addinin musulunci da kuma faranta ma kafirai da jin daɗin wannan wani lokaci har ya iya hudu ba ke kai mu ba za mu zo ba a wannan karnin da ake gani mu dogara da littafin da yake magana kan faure da zaitun da kaza da abin da ya sa duk mata a cire hijabi ɗaya kaza kaga duka irin waɗannan yawanci duk wanda yake da wani abu na duniya na mulki to zaka ga yana sa abubuwa da shakata shi yasa ma zaka ji da yawa daga cikin sosai su rinka bara da baki sai to kuna ce ilimin na addini shekara na ku kuka kama na wuta ruwa wane ne kaza abubuwa da shakata harkar salular nan in aka ce irin muku za a yi to ina duk za a gano hanyoyin wannan kera mota jirgi wane ne kaza wai ba ilimin mu bane ya samar da wannan to shi ma lokacin khalifa mamun a lokacin sai aka dinga ɗauko waɗancan littattafai ɗin na waɗancan mutane wanda da yaransa ne da asali kaga sanda da yaransa ne musulmi suna da ruwa da wannan abin ba ruwansu da su musamman ma wacce tsiya take ciki musamman gudancin da yake ciki ba yanzu kawai aka dinga tarjama su ana mai da su larabci ya ke mai da su larabci kenan yanzu sanda sun koma larabci kuma su khalifoci suna son rayuwa da abubuwa da wannan to ya ke ɗaukowa da cuta da abin nan ci duka sai a gama da sharri dama kuma shi kafiri sai kama alherai guda goma sai tura wani sharri ɗaya to ka ji fa sai da aka ware wannan ne aka samu amma su sahabbai da qur'ani da sunna ina matsala su akida ba su da matsala akida tare ba su da matsala akida to yanzu he aka koma in yaro ya tashi kafin ya san qur'ani da sunna da tauhidi sai fara da ilmul kalam wani sai fara da lugha wani sai fara da kaza to kaji duka inda sai tawili da zai zama yayi abin nan kan mutum ya san Allah wancan abubuwan ya sani kuma koyau koyau ai in yaro tashi daga farko ma aka kai shi lakwal ta da saru ko ya tashi wata jarrar shi ta abin da ya warware aka sashi lakwal ba makaranta ya warware aka sashi kaza duk irin su ne ya samu bakin shi sai a tura shi turai sai a tura shi je ko rasha ko amurka ko kaza je ya tsara to yanzu in ya tsaye can gurin su kuma dama da kwan yan talla aqida suna can aqidar ba a yarda ba da akwai Allah aqidar kaza to su kuma suna nan mara mana gashashi turan sangar injeki da ya zo shi shi dama kamar shi babu wani wannan zare kawai sai wada hannu sai su kama aiki a kai sai a kama aiki kawai tun da dama ba addinin kawai shi sunan baban shi musulmi ne mu shi bai san ba me ilimin addini bai da bai iya kare bai iya ba addinin shi kariya to su ne kawai a maida su mun dire sai a maida su mun dire to kaji inda duka san koyo ko yanzu da kake gani yawa daga masu sahiya da damar su suna dawowa a mun dire da damar su kan ga mai dawowa salim alim yan kaɗan ne kankaga masu wasu ma mata suke yaudaro da sun sai can gurin kawai an to dan wata ƙasa ne dan ƙasa kaza ne kuma an san ƙasar da wani musulmi in ya ga yana sallar shi amma bai san ba addini to ne su rinka amfani da dama kuma dama sun fahimci cewa jahili ne sau da an gani a takardun shi tun da ya tashi ga yadda ya ga kaza ga kaza ga kaza to kawai sai a kama aiki kan shi kenan sai zama to babu shi babu addini an lalace kawai shi kenan wannan lokacin ya ce wannan ma ya kore tashbi abin da suke korewa magabata kamantacce ne wa yankiruna ala al-mushabbiha kuma magabata an zan su suna inkari ga masu kamanta siffar zatin Allah da ta halittun Allah alladhina yushabbihuna Allah bi khalqi wanda suke kamanta Allah da halittun shi ma inkarihim tare da yadda magabata suke inkari alaman nafas sifati ga wanda yake kore siffar ka qaulin Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai Shaykh al-Bukhari kamar fada Hammad al-Khuzali wanda yake malami ne na Imam al-Bukhari bangaren aqida malami ne na Imam al-Bukhari bangaren aqida Imam al-Bukhari ya tsaya intiqa'in malaman shi babu wani malami da Imam al-Bukhari ya karba hadisi wajen shi wanda yake mutane sai da ya tsaya ya zaɓi sag aqida wanda take sariya tsantsar aqida ta billa shi yasa an ka dauko sayyid jami babu wani mushkila kawai tsan aqida shi da abin da babu wanda a tsari yace to shehu bukhari malamin bukhari ne bangaren mi aqida yace man shabbaha Allah bi khalqihi wanda ya kamanta Allah da halittun shi bakar kafa ya kafa wa man jahada ma wasatu ai Allah ta laysa ka mithlihi shay'un hal ta'lamu lahu samia wa man wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi wanda kuma zai musu abin da Allah ya siffanta zatin shi faƙar kafa shi ma ka Allah ya faɗa abu sai kuma ka kare sa wale sama wa safan ma bi nafsu abin da Allah ya siffanta kanshi wale sa bi zaman to ba ma wa safan ma bi nafsa abin da Allah ya siffanta zatin shi wala rasula ko kuma manzon shi tashbiha anan ba babu tashbihi abin da Allah ya siffanta zatin shi ba tashbihi bane abin da manzon Allah sai siffanta Allah ba tashbihi bane ba amma Allah ya faɗa abu ka kore ya ce wannan kafirci kaga abin yana da haɗari amma kuma su za ka ganin samun dama za ka yi to ma da ya hukunci wanda zai ce Allah yana sama da wanda ya ce Allah yana sama ya ma Allah guri wanda ya ma Allah guri ya zama kafiri kare ka kare ka ka gani da Allah ka gani saboda in mara gaskiya barawo in kai sake sai ce ka mai sa kaga shi shi ne ba na kai in kai shiru to ya samu da wajen ne kafin sallah wa kanu idza samaja wa kanu idza ra'aw rajula in suka ga mutum kare azaraka shi na fai tashbihi ya kai mutsa wajen kore kamanceceniya ga Allah min dai isbat sifat ba tare da yana tabbatar da sifofi ba qalu hatta tajhamiyyu mu'aqqil wannan jahili ne mu'aqqil wa za kathirun jiddan fi kalamih wannan wayna ne wa amma فإن الجهمية والمعتزلة كاجا فرقة الجهمية لفرقة المعتزلة إلى اليوم هر يوم شيخ الإسلام يجي يسمون من أثبت شيئا من الصفات المشبهة دون دي تثبتر da wani abu da siffar zatin Allah suna ce min kaga ash'ariya ne su ma menene jami'a ne da kuma mu'tazila to su ma me suke ce ma ahlus sunna mushabbiha mujassima kadiban minhum waqtira saboda ƙarya da kaji ai ga ga abin da suke ce ma ahlus sunna masu mai da Allah jiki ma da ahlus tajishi tajisimi mushabbiha haka suke jifa ahlus sunna to sun a wancan lokacin shekul sai har yau in suka ga mai tabbatar ma Allah siffar za ta yi sai su ce mai mushabbihi mujassimi hatta inna minhum man zala wa ramal anbiya kai a cikin sa akwai ma wanda ya zurfafa ma ya dinga ma annabawa ya rufe cewa kuma mushabbiha shi ne ai da waɗan ɗan bida matsalan bida inda take kai mutum sai ta kai shi zuwa ga su zanni bi an biya kuma ka kalli duk yawanci in to yanzu ka ɗauko littattafai irin su na su ibn arabi irin su alfasusul hikam a nan za ka gare ni annabawa ka gaira mai da ma Allah kama abokin shi Allah ka dinga ga abubuwa na rashin ladabi da Allah dama annaba bai da su kawai ba wasu abin nan ba kai ta jin kawai yana haɗu duk wani daraja ta abin nan kawai yana wannan a kan to duk yawanci za ka ga ƙarshe inda take kaiwa kuma ai in ka ɗauki misali har wanda suke yan tsaye yanzu abin jabara aka tsaye da shi gwamnan kano ba min da yawan ba ya ce tahiyar wata ta ya ce ya fi wuce matakin annabawa yanzu ba so ke bayan kaga shi gwamnan kano ba ma malami ba ne amma ya gane cewa wannan ba abin nashi tinubu ya kere wannan matakin wani shi yana gama ya mahi annaba kaga to wannan ko shi ne ɗabi'a masu wannan wannan ya ce hatta inna minhum man qala wa ramal anbiya sallallahu alaihi wasallam alaihi zalika akwai inda ma ma annaba ma ya rufa da wannan hatta qala sumamatu bin ashara ashara amma sumamatu bin ashara wannan wani fantarare ne daga cikin fantararru daga manya-manyan mutasila wanda yake da gulubi na kaiwa makka wanda yake ya kankare masu farki ibn kusai baya ya faɗo na ɗin shi yace farajiru wa mai rinka sajini wa na ƙasar islam wa lissihi za a bihi izgilanci ga addini wa yarsali lisanuhu ala man la yakunu mithlahu rajulun yurab billahi wa yu'minu bil akhirah yana sakin harshen shi akan manzanni irin yadda wanda ya imani da Allah baka game da irin wannan rashin tarbiyya din ga annabawan Allah haka ibnu hajar ya ce kuma ma bal ashar min kibar al mu'tazila wa min ru'asa'i dalala yace yana daga jagorori wajen fata mutum ne wanda yake fatacce mai kuma abubuwa na rashin tarbiyya ga manzannin Allah min ru'asa'i jahamiyya sannan kuma daga jagorori na jahamiyya salasatun min al-anbiya mushabbiha yace ai daga cikin annaba guda uku ma mushabbiha Musa haythu qala inni ila fitratuka annabi Musa ne yace inni ila fitratuka kenan ya siffanta zatin Allah wai da halittun Allah ka gani saboda ai halittun Allah su ke da wannan to inni ila fitratuka wa Isa haythu qala ta'ala ma fi nafsi wa la ala ma fi nafsi yace kaga nan ma yayi tashbihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yanzulu rabbuna to irin haka za ta ga su mubtadi'a tana fada mai kuskura kuma dama ai Allah ya gaya mana fal ya zara alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kaga masu saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga tajin an tusibahum fitnatun fitna wa za ta iya samun shirka ficewa daga addini samun intikasi mafiya za ka ga ai duk mubtadi'a karshen mutuwa su suka yi kowa samun shakka a jiki karshen su za ka ga yawanci suna samun shakka a kan jiki wasu su su mutu ma ba kan tafarkin ba Allah kare Allah tabbatar da dalilin wa hatta inna jullal mu'tazila har ma mafi yawan mu'tazila su da khulu amatan a'imma suna shigar da mafi rinjayen a'imma a'imma da huda suna cewa duk mushabbiha ne misal malik suna cewa imam malik mushabbihi wa sabi wa sauri suna cewa sabiya da sauri mushabbihi وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راوية وأبي أبي وغيرهم في قسم المشبهة. to ai waɗannan in yanzu in kana sauraron karatun abin jamba ai za ka ci fitsarar da yake ma waɗannan su da masu ya wuce matakin wai matakin su imam malik su wannan sun ya wuce matakin waɗannan ba san can su ba ce sun ya ƙetara su ka gani sun ya wuce waɗannan duk za ka ga suna irin wannan ko kwanan nan ma ba haka bai ce ma Abdullahi bin Imam Ahmad yace ya yace yaran nan kaza ka gani yace wai yaran nan wai Abdullahi bin Imam Ahmad shine wai yaro wai yaran nan shi ba kamar baba ne to a ka'ida in dai har kan wanda aqidar ce dama za su tafi to ba wai Abdullahi bin Imam Ahmad ba dama da Imam Ahmad inda Imam Malik da wannan duka wajen masu aqidar wannan dukkan su mushabbihai ne su a wajen yake su julil mu'tazila tunda su akan ash'ariya sai suke to duk da yake kan ash'ariya da da da da da da kullabiya to waɗannan su kuma me mu'tazilaji in dai kana kan waɗannan na zamani to su kuma me mu'tazilanci ne ash'ariya wanda suke kudama su suke kan tafarki wanda yake da ne amma waɗannan wanda suke musafirun da wanda suke mu'asira duka waɗannan su ba kan tafarki da ne su وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن الدرباس الشافعي جزءا wannan ɗaya daga cikin manya-manya malamai wanda yake mai matsar ƙoƙari wanda yana daga cikin malamai na ƙarni na shida gudun duniya da ƙarsa dangana dogara da abu wanda yake kaɗan mutum ne wanda yana da ƙaramci na abin hannu ɗaya daga cikin tabbatattun malamai ya rubuta wani jutsi wanda yake shira shi da tanzihu shari'a anil alqabi shari'a tsarkakewa shari'ar musulunci daga wasu injiyoyi wasu lakabi miyagu da ake ma ma'abuta bin addini kaga da ba Allah ya ba innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yaqabu dama kakka saba tunanin in kana ka hanyar daidai wai na banza zai yabe ka to in ku har na banza ya yabe ka ya nuna kai ma ba hanyar kirki ba kai a ka'ida kana tunanin kana kan hanya ta kirki ko kana kira zuwa ga hanya dokar tunaninka ɗan daudu da karuwa da kaza za su yabe ka ba sa bai banka ba tunaninka wanda yake kafiri zai bi ka ba zai bi ka ba kenan yace ana alqab ash-shari'a alkallaku ba wadanda suke miya bullaku ba wanda kuma manzo Allah sallan lokacin da ya bayyana kira zuwa ga addini ai kaga sun mushi wannan suka ce zahir suka ce kai majnun kaza duk suka yi ta jifan shi da waɗansu abubuwa to yace tsarkakewa shari'a daga waɗannan laƙubba waɗanda suke miya wa zakara fihi kalamun sallallahu a cikin littafin ya ambata maganganun magabata wa ghairihim min ma'ani hadhihi al-alqab daga ma'anonin waɗannan laqabba wa zakara sai ambata ce anna ahlul bid'ah yace lalle ka san bid'a kullu sunnatin minhu kowane nau'i daga mubtadi'a yulaqqibu ahlus sunnah yana ma ahlus sunna laqabi bi laqabin iftarahu da laqabin da shi ya kalle shi yanzu ba su kira zuwa ga sunna ai kaga ana musu laqabi a ce musu wahabiyawa a ce musu kaza a ce ai duk irin wannan lakabin ana yi kaga ai ba su bane zai a mu wahabiya ne mu kaza ina a wai a ka'ida yanzu ana son a yarfa ka ami jahiliya guje ka sai a dubo wani lakabi mara kyau sai a kulla masa sai a ce kai kaza yanzu da an ɓata man suna na kama haifi ka ta ce so so a yi a wasu mutane ne masu kaza to yanzu na kama haifa wai gari yana kinka to wannan lakabi ne wanda za ka ga kafirai yahudu su suka shahara wajen wannan sai suke koya ma duk wanda yake karkatacce yana irin wannan Allah kare mu yazqumu annahu sahihun ala ra'ayihi al-fasil kuma yazqumu yace saboda haka suna riya cewa annahu sahihun ala ra'ayihi al-fasil kama annal mushrikin kamar yadda mushrikai kanu yaqimuna nabiy sallallahu alaihi wasallam suna ma lam tasallaka bi al-qabil iftaraha miftaraha da lakubban da suka kago ina misali farrawafin kaga shi'a su tsammihim nawasu suna ambata ahalus sunna da nawasu annasab shine kafa adawa da kawon zuba amma firqa ce daga firar waɗanda suke na kawari masu kiyayya da sayyidina ali da wanda suke tara sayyidina ali so da haka waɗanda suke kin ahalul bait su ne firqatin nawasu to yanzu saboda wai ahlus sunna suna wala'i ga sayyidina abubakar da umar suna tarafi anhu suna kaunar su to sai shi'a da suke ce ma ahlus sunna da wasu wai masu kin ahlul bayt so da su a wajen su wai a zuciya ɗaya ba za ka haɗa ba kaunar sahabbai da kaunar ahlul bayt kenan su tunda ahlus sunna su wajen su sun yarda da sayyidina abubakar da umar to kuma ya suka ce makiyan ahlul bayt kaga ai wannan ba karamin kage bane da mu ko a haka za ka ce shi a suna yanzu da yawa da kwai da za ka dinga jan wallahi ai kaga a lissan harfe ne ma ba a kulawa da su kaza kaza to mu yanzu ka zo nan sunayen ali fatima basula waye ka iya nasa wasu nan allah duk sun cika gidajen mutane amma ka je iran ka ga ka ga irin wannan sunaye ko sunaye ne wala ka yi can wasu na daban ma da kai baka wasu amma saboda kaunar ahalin bai kan aka aiwa ma iya bi a ciki ɗaya bayan ka samu hassan da hussein alhali ko hassan da hussein nan ba wai tare ba aka aiwa tsakanin su shekara ɗaya amma zo da kauna ya kasa Hassan Hussein kan ga ba kauna ba ce ta sa to sai su dinga ma ahlus sunna na kabi da wannan abu yawa daga matasan da kusan sharrin shi'a ba mun da yake kaga wannan ba da mun ahlul bayt ba to hadisan fadalan ahlul bayt ahlus sunna suka rawaito ina zaka sa in kana neman hadisan fadalan ahlul bayt zaka same su a jawabi da sunan da sauran littattafai da masalin hakki zaka samu ko waɗannan da ahlus sunna to kiyayya ce ta sa ahlus sunna suka rawaito hadisan fadalan kaga ya cikin littattafan suna muka san fadalar su kuma waye ya yi littafi na tsira su ahlus sunna wal jama'a wanda cikin bai kawo ba matsayin ahlul bait da kaza ta yana daga aqida ahlus sunna wal jama'a waye kuma ya rubutu bai kawo nan ba shin sai yana da tsara fadul ahlul bait ka gani kenan wanda wani lakabi ne na banza wanda ake jingina ma ahlus sunna halalin sun faranta da wannan wal qadariyya yusammunahum mujabbira qadariyya su kuma suna yi ma ahlu sunna lakabi da mujabbira mujabbira ma'ana tunda ahlu sunna suna tabbatar da mashiyayen suke ce musu mujabbira wai waɗanda suke da aƙida ta jabariya me ake ce ma jabariya shine aƙida ce daga aƙida wanda za ka ga jahaniya sun yi fice a kanta cewa kawai ɗan adam kamar ganye ne sarrafa shi ake duk abin da ya je ya yi kawai gudanar da shi ne ake sabo alkhairi da za kawai bayan kai shi bane mai gudanar da shi Allah ne shi kamar ganye ne kamar wani abu ne da aka shaggara ake nan to ba sai haka ne to suna ma ahlu sunna lakabi da wannan wal murji'a yusammuna shukkakan murji'a su kuma suna ma ahlus sunna na kabilar shukka shukka wai saboda ahlus sunna suna ce ana mu'minin insha Allah ba su ce ni mu'minin gaske ana mu'minin insha Allah kenan wanda suke ce insha Allah saboda suna shakka cikin imanin kayan sai za su ce cewa ahlus sunna shukka saboda haka wai masu shakka a cikin imanin wal jami'a tusammihum mushabbiha jami'a kuma suna ma ahlus sunna na kabila mushabbiha jami'a suna ma ahlus sunna na kabila wannan haka kuma za mu ga kuma waɗanda suke kenan ash'ariya na zamani suna na kabila wannan shine zaka ji yawanci masu tawili kenan da wannan zaka ji suna cewa ahlus sunna masu mushabbiha masu mai da Allah jiki masu kaza duk zaka yi kaje suna faɗin wannan cewa ahlus sunna suna mai da Allah kaza suna mai da Allah kaza suna ma Allah guri to duka wani abu ne wanda suka gano daga wajen waɗancan kuma haka za ka ga duk hatta da fasikai ma suna irin wannan addinance za ka ga masu addini za a ce musu ba su gane ba ko an ga kana da iltizami a ce kana da tsatsauran ra'ayi wai jahili ne zai ce kana da tsatsauran ra'ayi me tsatsauran ra'ayin kana tsare matar ka baka barin ta tana wata tana sa tufafin da ya dace da ya shiga ta musulunci kana kula da sallah kana nesa da wasu abubuwan da duk ba su dace ba kana kishin iyalinka kana sa addinin ka to wai wannan shi wannan tsatsauran ra'ayi wannan ne tsatsauran ra'ayi in dai kana ka tsaya kan gaskiya to haka in dan kasuwa ne yana taka tsantsan riba yana bincike sai ya ce wannan ba kawai dan kasuwa ne eh ba kawai so ake kawai kara kido can ka yi wancan bankin ta zo ka yayi mu kuɗi da ruwa can ba amma kana kasuwancin ka ne tsauka da yake ka kai kasuwanci ne kasuwanci ne irin na da yake wannan ba kawai kasuwanci ne irin na da sai an je lahira za ka gane na da da na sai an je lahira an ga saboda duk abin da ka tsara ne wa amma ne min ainasta sabu fi ma an faka in matashi ne haka za ka in mace ce haka za ka ga sai a dinga mata a ce ba ta waye ba ba kauya ce akwai ba zo nawa akwai ta tsara ba wani lokaci wani dan uwan baban zai ta so ta gabo tana sa biya in za a yi kama ce yau ta zai ce gaba haka yau ta zai ta kawai gaba ɗaya ba ni sai rubuta da galayin ta sai dai ko tsawon za a je ba ni shugura abin da zan ji kira sa mu biya sun tsara mamakin abin take abin nan akwai masu wani akwai da ya a arma mu ya tana sa hijabi da kasuwa da safa kawai sai ke cire da ke mana tsawon ce muka je ki abu kan mu ba dariya za a ke ba mu gane yaushe ma'aikata za ki je ko akwai shekaru a ma'aikatan hannu yanzu mace ce ta zo da safa da kasuwa da kaza sun kama mata tsiya izgilanci da kaza a yi ta dudar ila a tsane ta ma a rinka jan haushi ana masa magana he ka ce ta fi uwa imani ai wannan su ne munafukai ai su ne kaza ka ji ba wai fasiki ne zai ce ma ni kai shi ne munafukai to ga to in kana da rauni imani sai ka bari shi kenan kuma kaga sun ci nasara tabbata za ka in dai har mara gaskiya bai iya jin komai ba tsayuwa ta wannan kai da kake da gaskiya yake ji kuma matashi ne ka zo ka kana taka tsantsa da ce dan Allah kai wannan hanyar mun wanke ne mun biyo tsawon da kunu kutun kawai rabu da eh rabu da kaza ka gani suna da amana su za ka gani amshi kaza kaga a babu sun shugon ai kaza yana dai ana ustaz ana zuli yanzu kai saki ana haka ana haka in kai su zama tasiri amma in ka dake kuma shi kenan amma kai saki to Allah ya kai su zama tasiri saboda shi wani wanda ya shiga abin to matsala ne su sun da sun yi ai sun gani kai kuma yanzu ka zama so abin da aka kamar ai iblis ne aka tambaye shi ya kabaro al'umma ya ce na bar su je suna koyi sharri waje na zuko ina koyi wajen kagare shi ne wani yake cewa kunta min jandi iblis falsaqa bi al hatta sara iblis min jin yace da ina da gardirar shedan amma sai na samu ci gaba da daukaka yanzu shedan ma yana daga mafiyana Allah kare mu wa alal kalam yusammuhu yusammuna hashawiyya ulama ul kalam su kuma suna kira ahlus sunna hashawiyya wai tattaka wanda ne suke kawai tattaka wanda hashu abinda ko da shi ko babu da dai ba ya ga ce hashau cikin jumla abinda an kara shi ko da shi ko babu duka abu saboda haka ahlus sunna waya wajen su ko da su kawai kamar tattaka ne ba su da wani abin wa nawadi suna kiran kuma nawadi da yara shine kamar wancan da ya ce wa Abdullahi bin Imam Ahmad yaro ai za ka ko haka suna cewa ka san yaran nan ba su gane ba ka san yaran nan ba su gane ba ka san ya za ka ce musu yara inda za ku zo ku yi musabaka da kai da shi su je su yi muku alƙalanci ƙarshen karatar da zai baka ta kai tsakanin sama da ƙasa kuma ka ce mai yaro yana da wani ilimin da baka sani ba tsakani da Allah ka ce mai yaro ya san mutsalola ne sai baka san mutsalola ne sannan ba ka ce mai yaro ya san nahu baka sani ba ya san san baka sani ba ka ce mai yaro in aka zo ku yi zance ma da shi da larabci shi ya fi wannan duk ba ilimi bane ai duk ilimin muka ne ya san wasu ilimin muka ko fanni goma wanda kai baka san shi ba ka san kuma wasu fannunuka da bai sani ba to kaga ka ce mai jahil ka ce mai yaro ai bai san su ba kuma a ce yaran da suke cewa yara a cikin mu wani kai masu shekara ɗari inda za ka gane rashin kunya dan bida ai aƙidin nan na yara dan Allah suka kalli a tahiyar da ake tahiya akwai masu shekara ɗari to yanzu ne ka ce musu yara ka gani wasu wanda suke ce ma yaran baban mu kuma bai ce musu yara mutum yana da shekara ɗari ka dinga cewa wai aƙidar yara yaran nan kaza ka san yaran nan kaza kaza alhali kuma akwai da horin bakin gashi ɗaya ma babu a tare da shi kuma ka ce yara wa musabun sukan ce ma suna ma ahlus sunna na kabilar gusa gusa kamar shara sassaka abin da yake kenan mara amfani wa gusuran suna ce musu gusuran da aka ce gusur shine jama'a wanda suke kawai na jahilai waɗanda babu wani tasiri a tare da ila misali zalika zuwa ga misalan wannan kama kana quraish kamar yadda quraish ma su san min nabi sallallahu alaihi wasallam suke kira na taratan majnunan wa taratan sha'iran wa taratan kahinan wa taratan mabtariyan to haka za ka ga so da haka sunna ce ta marasa gaskiya tare da masu gaskiya innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yafhamu so da haka kasancewa laqabi yarfe dole za a dinga ba cikin abokan ka Allah ya taimake ka kana iltizami su kuma duk suna ba daidai ba to gaba ɗaya sai tsare ka sai kai ne mara gaskiya ya a gurin kasuwa ya ce kai rabu da su Allah kamar sun yi kuwa imani dan su ne mu na hauka in mun ta ce abuwa ya ce kai ne sanar da su wannan masu kaza ne sai a dinga kahe kahe wani mutum daya wanda aka taba sani yayi ba daidai ba wani sai fasa a dubo ma kuma shi ma tana yawa a Najeriya wani lokaci wani ustaz da ya kaza kaza kaza a jiha kaza aka kama shi kaza yanzu shi ɗaya ne kuma da shi ne za a rike ya ta bada misali awa kowa kuɗin goro to shi ne yake sa abin a bashin su shi ɗan da yake sadin jan sun suka faɗi sai a sanya ya maguri sai a sabalar da mutum sai su ce nasara a kan to so a ji shi yasa ita gaskiya dole da ka tabbata dole sai ka tsaya sai ka gaba sai ka tabbata kuma sai ka yi haƙuri a kansa in ba ka yi haƙuri ba babu yadda za a iya zama to ka ce nasara a kanka labudda sai an jajirce musamman a irin wannan zamuna abin da muka faɗi ya zama daidai Allah tsara mu da kusa mu Allah ya gafarta mana Allah mu da muwafaqa Allah tabbatar da dukkanin mu da na malamanmu a kafarki na daidai Allah kare mu da kariya wanda suka rasu malaman mu iyayenmu da abokanan dawa Allah ya kisa su da rama ya ramshe su sanya aljanna ta ce makoma mu da muka yi tsora Allah su ba da wata na shirka ƙarshen mu da mana albarka da mana albarka cikin duk abin da ya arzuta mu da shi ya ramar Allah ya ba ƙasar mu da ƙasashen musulmi albarka wanda ba su da ayyuka Allah a ƙasar da sana'o'i masu albarka masu sana'o'i Allah ya mara albarka a cikin sana'o'in mu da ayyukan masu neman ilimi na addini da zamani Allah subhanahu wa ta'ala masu albarka a cikin wani da ya rafa alamin marasa lafiya da wanda suke da mace ta Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah kare mu da dukkan wadansu miyagun cututtuka da rafa alamin Allah tsarkake su da kan ya ba mu